sa ba saboda ya baka wani abu ba kana kuma yabon mutum saboda yayi ma alheri wannan kuma ya zama godiya to duka gaba daya ba wanda ya cancance su yanda ya kamata sai Allah madaukakin sarki lokacin da musulmi zai ce alhamdulillah rabbil alamin yana koyi ne yana bin umurni ne na Allah yanda ya koya masa to idan kuna so ku gode mini to ba ku da ikon ku gode mini saboda ba za ku iya ku kidaya ni'imomi na ba ba za ku san su duka ba in kuna so ku yaba mini ba za ku iya ku yaba mini da yanda ya kamata ba tunda sunaye na duka ba duka kun san su ba sifofi na ba duka kun san su ba kamaloli na ba duka kun san su ba saboda haka zan koya muku yanda za ku yi ku ce alhamdulillah rabbil alamin to anan alhamdulillah rabbil alamin Allah ubangiji ya koya mana mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanda za mu yaba masa yanda za mu yaba masa yanda za mu gode masa wannan ya nuna mana babu wani abu a cikin addinin musulunci wanda mutum zai kirkira da kansa duk wani abu na musulunci koyo ne daga Allah koyo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu kuma ababayan koyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ababayan bin ga Allah ubangiji kan abinda ya ga manzon sa ya isar mana saboda haka alhamdulillah rabbil alamin din nan koyawa ce ta Allah wato Allah ne ya koya mana yanda za mu yaba masa yabo wanda zai gama dukkan fuskokin kamalolinsa zai yanda kuma ya koya mana yanda za mu gode masa godiya wadda za ta rufe dukkan wato za ta shafi dukkan ni'imominsa in kace alhamdulillah rabbil alamin ala jami'i kamalatihi والحمد لله رب العالمين على جميع نعمه كذا كسوكي حق لك كنك وبنجي أنا كمن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ذاك كدايا واتو نعم من الله دسوكي كنكو بذاك إيا كما سوبا بذاك إيا كإسا كإسا كإسا مسوبا واتو سبو دا يوانسو كما سبو دا جاكي كنشنسو تو تكيكي قوديا تاسبتك الله وبنجي تالكي الرحمن الرحيم mai rahama mai jin kai mai rahama wadda a nan duniya ta shafi kowa da kowa nan duniya ka gani musulmi da kafiri duka suna nan cikin ni'imar Allah ni'imar haske ne to muna cikin ta gayi ne muna tare da su na duhu ne don shi ne lokacin rufe asiri da lokacin ayyuka da mutum zai yi lokacin bacci ni'imar bacci duk muna cikin ta tare da su ruwa ne ke sauka to tare muke sha iska ne muke shaka tare muke shaka ba wani abu a duniya da za a yi a ce an keɓe mumini da shi kafiri ba zai samu ba wannan asalin wato wannan shine ta'asirin suna ar-rahman din ar-rahim kuwa abu ne wanda yake ya shafi ya keɓe muminai kurum waɗanda su suna da siffar dawwama a cikin ni'imar Allah su ne muminai kadai saboda haka aka zo da siffar rahim na wato siffar dawama kamar yadda muka faɗa wannan sura duk da takaicinta bata bar komai komai ba bata bar komai ba kaga alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ta kawo akida ta kawo wato ta kawo akida ta kawo batun ibada a cikin rabbil alamin shi rabbi marbub dole sai ya yi mishi ibada ta kawo sanin sunayen Allah yadda yake tajalli da su ar-Rahman rahim wa ta kawo ranar kiyama maliki yawmiddin wato shine sarki mabuwayi a ranar tashin kiyama kuma ranar sakamako shi kadai ne sarki mai zartar da komai da komai mai gudanar da komai da komai a ranar sakamako shi Allah ubangiji madaukakin sarki iyyaka na'bud iyyaka na'bud gare ka kadai muna ibada kaga tabbini da ta'asiri anan wato ya nuna wato gabatar da sunan wato gabatar da sunan wato sunan Allah wato gabatar da bamirin nan na iyaka akan na'budu annu fi iktisafi ne da wannan iyaka na'budu wato kai kadai muke wa bauta wa iyyaka nasta'in kuma daga gare ka kadai muna neman wato isti'ana ko kuma taimako to anan wato a bisa gaskiya a nan ka gani Allah Ubangiji ya nuna mana cewa shi kaɗai ne abun bautawa gare mu kuma shi kaɗai ne abun neman taimako gare mu wato wannan shi ake ce masa istifaf Allah kaɗai ya keɓanta da bautan mu shi kaɗai kuma ya keɓanta da kasancewarsa shine abun tambayar mu abun roƙon mu to ihdina siratal mustaqim kaga wannan ijmali muna roƙonka ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa tafarkin ka madaidaici wanne tafarkin suwa ne ne صراط الذين أنعمت عليهم كذا قصة النبوة دا الأمو شجعو مسلمي دا كافر دل باريك باكي دا دفن شجاء الشنان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wato tafarkin waɗanda ka jibintar musu da ni'ima waɗanda ka yi musu ni'ima daga cikin bayinka annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayinka duk da baki ɗaya wato ka shiryar da niya ubangiji da tafarkin su ghairil maghdubi alaihim kaga anan kuma an kawo hazr غير المغضوب عليهم با تفرج غير صراط المغضوب عليهم با تفرج وأندا واتو أن فشي أكنسو با wala zalim ba tafarkin waɗanda su batattu ne ba san abin da suke ciki ba a takaice dai wato wannan sura ta kunshi duk wani abu da ake bukata cikin ta batun wato wa'ad da wa'id da sana da qissa duk dai waɗannan abubuwa da sun zo a cikin wannan sura kamar yadda dai malaman tafsiri suke faɗa ita umul qur'ani da ana bi ɗai da ɗai to ba za ta bar wani abu da za mu wato da za a yi magana akan sa ba ba za ta bar wani abu da ake bukatar sa na addini ba duk ta riga ta kunsa bismillah a'a na tabiya na tabiya
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك wato kalmar alif lam mim tana daga cikin wato harufan da Allah ubangiji ya bude wato su wasu surori na Qur'ani da su kamar alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra alif lam mim ra alif lam ah, kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf sad qaf nun irin da da yasin da da da da ba sin da ba sin mim to irin wa'annan kalmomi irin wa'annan kalmomi duka malami masani ba zai sa kansa wajen dole sai ya fassara su ba domin Allah Ubangiji da yana so kowa ya san su kuma kowa ya fassara su da ya bayyana su a wani wuri Allah ya nuna mana cewa huwa alladhi anzala anzala huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat to almutashabihat suna daga cikin waɗannan suna daga cikin mutashabihat menene mutashabihat mutashabihi shine abinda wato yazo kan yazo ya kunshi ma'anoni da yawa waɗanda ba za ka san su ba ko kuma ya zo ya shafi ubangiji amma kuma ana iya ana iya yin amfani da shi kan mutane kaga ya ya kwatanta Allah da mutane to duk waɗannan abubuwa ya kamata a yi hattara wajen fassara su saboda haka ma'abota ilmi masana kamar su Jalaluddin Suyuti sun tsaya akan Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik kana iya samu cikin wasu littattafai kamar yadda aka dangana sayyidina Abdullah bin Abbas insha Allahu daga wato alif daga Allahu lam daga latif mim kuma daga malik ko kuma da sauransu waɗannan fuskoki ne waɗanda ana karanta su ba sai an dogara da su bane saboda buƙatar isnadi daga gare mu zuwa sayyidina Abdullahi ibn Abbas wanda zai ingantar da waɗannan kalmomi don babu da isnadi tafsirin Abdullahi ibn Abbas wanda ake cewa Tamirul Miqbal ba shi ya rubuta da kansa ba sai ibn al-fayruzabadi mai qabu shine tattara irin fassare fassare na abdullahi ibn abbas wadanda suka watse a cikin wato littattafai shi ya dauko su ya tara su wuri guda ya sa musu wannan suna domin wato domin mutane su amfana da fassararsa domin shine turjumanul qur'an kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik zalika al-kitab wancanen ka littafi wanda ya nisanci na ƙasa wanda ya nisanci canzawa ko kuma canje-canje wanda ya nisanci wato ƙarya wanda ya nisanci hausinewa larai ba fihi babu kokonto a cikinsa babu shakka cikin abin da ya zo a ciki wato babu kokonto cikin shi shi kanshi babu kokonto kuma wajen cewa ya sauko ne daga Allah ko kuma ya zo ne daga Allah hudan lil muttaqin Allah ubangiji ya saukar da shi ne ga ma'abota tsoronsa wato ya saukar da shi don ya zama shiriya ga waɗanda suna jin tsoronsa ma'ana ga muminai to anan abin da nake so in tunatar ma makaranta zalika alkitabu la rayb in kace wannan littafi wannan shine littafi wanda ya cika wannan shi in ka tsaya akan larai wannan shine littafi wanda ya cika wanda ya kunshi labaran al'ummu da suka wuce wanda ya kunshi shari'o'in Allah wanda ya kunshi halal da haram wanda ya kunshi shari'a da ba- bayanin shari'a da bayanin bata wannan littafi ko shakka babu in ka tsaya akan larai ko sh- babu shakka babu shakka wannan shine littafi fihi hudan lil muttaqin da kwai shiriya cikin shi ga masu jin tsoron Allah amma in ka tsaya kan fihi to daidai ne zalikal kitabu la raiba to wancan ka littafi babu kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin Allah ubangiji ya saukar da shi saboda ya zama shiriya ga masu jin tsoron sa su wane ne masu jin tsoron Allah wa'anda alqur'ani ya sauka musamman saboda amfanin su ko da shi alqur'ani ya sauka ma kowa da kowa amma wa'anda za su saurare shi su fahimce shi shin sun yi aiki da shi su ne masu jin tsoron Allah amma banda muminai wani zai amfani da zai zai amfana da alqur'ani kamar yadda ya kamata to anan muttaqin ya tafi muminai don ya hada su duka su wane ne masu jin tsoron Allah anan Allah يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون to wannan sura suratul baqara wato madaniya ce kamar yadda dai suran da muka karanta fatiha makkiya ce to ita suratul baqara nan bisa gaskiya ita ce surar da ta kunshi duk wani abu na shari'ar musulunci da a ce mutum ya dukufa a kan karanta ta da hajjar da ta ke ta da sanin abin da ta kunsa na hukunce hukunce da abin da zai tsere masa ya zama kaɗan kaɗan ne daga cikin hukunce hukunce ba an bato su a nan ba farko dai ta fara da bayyana wato kasusuwan mutane kashi kashi mutane kashi kashi ne kashin farko kashin muminai kashi na biyu kashin kafirai kashi na uku shine kashi na munafukai kashi na hudu sune kashi na yahudawa ta yi magana akan waɗannan abu yahudawa ku ta ba su fili mai faɗi ta yi bayanin dukkan halayensu da ɗabi'unsu da miyagun halayensu da miyagun ɗabi'unsu da sharrin da suka yi wa kansu sharrin da suka yi wa ubangijinsu sharrin da suka yi wa annabawansu sharrin da suka yi wa shari'o'insu sharrin da suka yi wa halitta gabaki ɗaya ba abin da wannan sura ba ta taɓa ba duk ta yi bayaninsa sannan kuma wannan sura ta yi bayani akan akida ta yi bayani akan ibada ta yi bayani a kan shari'o'i kamar su zakka kamar su azumi kamar su hajji ta yi bayani a kan aure ta yi bayani a kan shiga ta yi bayani a kan shayar da nono ta yi bayani a kan wato cinikayya sai da sayarwa ta yi bayani a kan sadaka ta farilla ta yi bayani a kan sadakan tsawo ta yi bayani a kan cinikayya kamar yadda na faɗa ta yi bayani a kan riba ta yi bayani akan baki da yake gudana tsakanin mutane da mutane ba abin da wannan sura ta bari duk wani abu wanda yake ya shafi tauhidin ka ne da shi zaka samu a cikin wannan sura duk abin da ya shafi abin da ya ya shafi annabawa zaka samu a cikin wannan sura duk na daga akida duk abin da ya shafi rayuwa bayan mutuwa zaka samu a cikin wannan sura duk abin da ya shafi littafin da Allah ya saukar zaka samu a cikin wannan sura duk abin da ya shafi wato sallah azumi zakka haji zaka samu cikin wannan sura duk abin da ya shafi gina family ko kuma gida wato dokokin iyalai to zaka samu cikin wannan wato sura dangane da wato har daga hutuba neman mace har zuwa daura aure sadaki wato da shiga in inda ya taso da idda ba abin da surar nan ta bari dangane da wannan dangane da kuma marayu da yadda za a kula da dukiyoyinsu yadda za a amfani duk ta bayyana dangane da jihadi surar nan ta yi bayani wato ba abin da wannan sura ta bari saboda haka a gane a yanzu ne za mu fara bayanin waɗannan abubuwa da muka ambata na farko kamar da dai kun sani sura ta yi magana akan muminai alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat Mu- masu tsoron Allah waɗanda suke am- wato waɗanda za su amfana da Qur'ani su ne waɗanda sun yi sun ba da gaskiya sun imani da gaibi gaibi dai Allah da sunayensa da sifofinsa da mala'ikunsa da lahira da abin da ta kunsa duk suna cikin gaibi mumini shi kada yake imani da wannan gaibi wa yuqimuna as-salata kuma suna tsaye da sallar mara